أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شعبي قوة رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da 21 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2024 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul tauba a jiya mun tsaya a aya ta 102 zuwa aya ta 103 a cikin suratul tauba a shafi na 203 kuma a yau da yarda Allah subhanahu ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ce khudh min amwalihim sadaqa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم نعم kamar yadda muka saba mun ci mu za mu ɗan rinka tattafo waɗansu matsaloli mu ɗan rinka tsatsakuro waɗansu matsaloli na zakka da suka shafi duniyar mu ta yau ko ba haka nan bane to a yau za mu zo zuwa ga matsala guda biyu amma guda za mu taba shine wato zakatul auraqin naqdiyya takaddu waɗanda da muke amfani da su na kuɗaɗe ko ba haka ba fitar musu da zakka dan a can da babu waɗannan takaddu ko ba haka ba akwai zinari akwai azurfa amma kuɗi na takaddu zamani ne ya kawo su to kaga wani na iya cewa to hidda ma kuɗi irin wannan sefa da naira da dola da cd da waye da euro zakka ai bidi ai ce to ai zamanin manzo Allah sallallahu babu euro ko haka da bane to kenan tun da bai san da zaman euro ba kenan ba a fitar mai euro zakka ba sani ko mun fahimta ba to shi yasa dole irin waɗannan mas'alolin malamai sai an tashi an yi kokari an ga ana bayani saboda al'umma ta gane inda aka sama gaba mun gane da kyau ko to matsala biyu ne wanda za mu tattauna akan ta haƙiƙatul warqun naqdi menene haƙiƙanin ita takardun kuɗi wai me tarihin su yake asalin su yake na biyu ya za a fitar musu da zakka nisabul warq an naqdi to yanzu za mu ɗauki ta farko menene ake nufi da haƙiƙatul warqun naqdi takardu da ake amfani da su wai me sirrin su ya suke to malamai suna yin muqaddima asalin yadda dan adam ya kasance yana kasuwanci dan adam ya kasance yana kasuwanci kamar da malamai suka ce kanan nasu fi bidayatil hayatil bashariya yatabadaluna al ashiya'a bil muqayada mutane sun kasance a can da suna wato kasuwanci tsakankanin su bil muqayada muqayada shine ba ni in baka ko ba haka ba ba ni gishiri in ba ka manda kaga in ba wanda yake ya san wannan hausa batun a can da ya san da gishiri amma manda bai sani ba to kuma me ake nufi da ba ni gishiri in ba ka manda saboda lokacin da ba sa amfani da kuɗaɗe ko kuɗaɗen babu su ko kuma su yawa ba sai in ba ka abin da kake bukata kai ko ka bani abin da nake bukata ba tare da an saka kuɗi ba ban sani ko mun fahimta ba to shine sun ka ce al-muqayyada min qayyadahu idza aradahu wa badalahu idan ya ba shi kenan mu'arada asalin mu'arada wancan ba na gefe wato kamar a yi fito na fito ba na arada shine kamar daga ka bani gefe in baka gefe ko ka bani abu in baka ba galahu an gane ko wa yudadu biha mu'awaratu wato ardin bi ardin ka bani kaya in baka kaya sune ardin aw mubadaratu malin bi malin ko ko ka bani dukiya in baka dukiya kilahuma min ghairi uqudin ba tare da an saka kuɗi ba kenan in ba a saka kuɗi ba sai a kira shi almuqayaba na ga abu kaza ina so gare ka kai ku kaga kaza kana so gare ni to zai za a yi in baka wannan ka bani wannan shine asalin almuqayaba ba sani ko mun fahimta ba ni suke kiran shi oh truck truck bayan truck eh exchange eh exchange exchanging kenan da english ko shine exchanging to amma su kuɗi me asalinsu ya malamai suke kallonsu nan da ya kamata mu fahimci hukuncin shari'a a kansu malamai sun yi magana guda biyar akan abin da ya shafi takardun kuɗi da muke aiki da su a wannan zamanin malamai sun yi magana nawa biyar kaga wani guda ya sani to yanke hukunci shi yasa yana da matsala ka tashi yanke hukunci ka faɗi abu ka ce bakin haka ya tsaya ce iya ilimi na inda ya tsaya haka kada a je a gano wani abu daban gobe dama wani na jiran ka shi ka ce bakin kaza da to an gano wani kaga ya saka kunya suka ce ni dai bakin iya ilimi na inda ya tsaya kaza ko an gano abin da ya wuce shi ne magana ta kare to mu nan dai magana biyar muka gani amma tana yi waya an ƙara wasu maganganun su zo daga baya mu dai ga waɗanda muka gani a nan ba sani ko fahimta ba hadisi nan ni iya bincike na bai inganta ba yana yi wa inganta wani Allah ya sa ya gano ya inganta amma dai iya bincike na bai inganta ba misali in kana magana ne kan hadisi Allah ya kyauta waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa al'aurakun na ƙadiyya sanadun bidainin ala masdariha ma'ana wata takarda ce wadda take nuna kana bin bashin wanda ya buga wannan takardar lokacin da na baka kuɗin sefa a wace ƙasa ne ake kashin sefa misali a kasashen da faransa ta mamurki renon mulkin mallaka ko amma ana nijar da misali ɗauki nijar ana kashin ana kashin to lokacin da zan baka sefa ma'ana sanadun ne akan bashi ne takarda ce ta bashi akan gwamnatin ƙasar nijar don ita ce ta ce ta yadda za ta yi aiki da waɗannan kuɗaɗen duk wanda aka bashi waɗannan kuɗaɗen ya karɓa idan yana son shaidar tabbas kuɗin na yarda da su yau zai waje na ni zan bashi kaya ba sani ko fahimta yanzu misali idan aka baka jaka goma sefa gwamnati Nijar ta yarda da su ko ba ta yarda da su ba shi yasa za ka shigo cikin ƙasar ta ka sai kaya da waɗannan takardun da ba ta yarda da su ba sai ka shigo ka ce za ka sai kaya za a baka to kenan bashi ne akan wanda ya ce ya yarda da waɗannan takardun shi yasa suka kira su sanadun nan sanad ba na hadisi ba a'a wata shaida ce bidainin takadda ce ta shaida na bashi ala masdariha akan inda ta fito waɗanda suka ce sun yarda da waɗannan kuɗaɗen da su yi aiki da su mun gane wannan wannan magana ta farko kenan wanda kuma Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti daga cikin malamai al-mu'asirin daga cikin wanda suka tafi wannan sannan kuma waɗansu daga cin malamai sun ce a'a al'aurakun naqdiyya ardun min al'urudi kamar matsayin kaya suke mi ake nufi da kaya yadda ka san wato a ce misali littafi ai kaya ne to su ma suka ce waɗannan takardun su ma haka suke laha ma lil urudi min ahkami duk hukuncin da za a yi ma kaya shi za a yi musu walaha walaysa laha sifatu thamaniya su bu su dauki takaddu ba suna da sifa ta athamaniya ma'ana matsayin kuɗi za a siya a sayar da su sun ka ce wa inda ma hiya bi manzilati sil' wal urub matsayin kaya suke da takadda ta kuɗi da kaya duk abu ɗaya suka dauke su ina fata an fahimci wanda kuma Sheikh Abdulrahman As-Sa'di wanda da littafi Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan ya tafi akan wannan ra'ayi magana ta uku sai magana ta wato waɗansu malamai suka ce a al'aurakun na ƙadiyya kan fulusi fi turu isamaniya ta areha su takaddun kuɗi kamar kuɗi suke waɗanda ake bugawa wasan kuɗi na da ai buga su ake yi amma tsuru'in naqdiyati tsuru'in samariyati alaiha ma'ana can da ɗan adam yana amfani da kuɗi waɗanda ake bugawa an gane ko kafin wannan lokaci ya zo wanda za a wannan sai aka yi takardu irin waɗannan kenan sai suka mai matsayin waɗancan kuɗi na da an kasance ana amfani da su mun gane kuma mu gane ba ma'ana can da ba da su ake aiki ba ana amfani da kuɗi waɗanda aka kera aka buga su a makera sai kuma magana ta hudu suka ce al-awraqun naqdiyya badlun anil dhahabi wal fidda wasu malamai suka ce to waɗannan suna matsayin azurfa da bi da zinari can da ɗan adam ya kasance na kasuwanci da zinari da li da azurfa ko ba ka ba to yanzu kuma sai zamani ya zo an ka canza an kama yadda kuɗaɗen su ne a matsayin wannan azurfa da kuma zinari sai magana ta biyar waɗansu malamai suka ce al'aurakun naƙadiyya naqdun mustaqillun qa'imun bi zatihi suka ce su takaddun kuɗi kuɗi ne masu zaman kansu ba su da alaƙa da zinari ko azurfa wani nau'i ne na dukiya wanda Allah ya kawo a wannan zamanin wanda ake amfani da shi amma ya jiri alaihi ma ya jiri ala zahabi wal fiddati min ahkamin naqdiyya irin hukuncin da ake yi ma zinari da azurfa na kuɗi shi ake yi masa amma su kuɗi ne masu zaman kansu ba wai suna matsayin madadin zinari ba ma'ana dukiya ce mai zaman kanka ban sani ko mun fahimta ba to amma kowa ya kokarin kawo hujjarsa waɗanda sun ka kawo cewa magana ta farko cewa matsayin bashi suke sun ka ce domin gwamnatocin da suka yarda da waɗannan kuɗin matsayin bashi ne suka baka in an ka baka takardar kamar bashi ne a kansu idan ka je ka yi amfani da kuɗin a yankin su za a baka kaya suka ce wannan yake nuna cewa ashe bashi ne ina fata an fahimci sannan suka ce dama kuma ana kimanta kuɗi ne da azurfa da zinariya za a ce zinariya kuɗinta kaza kilogram kaza ko kuma kaza kaza kina wanda ya nuna suna da alaƙa a matsayin wato kuɗi suke magana ta biyu waɗanda suka kawo magana ta biyu suka ce to shi takardun kuɗi matsayin kaya suke domin da su ake saye ana sayarwa kamar ma'ana in mun ɗauki in na saye kaya an ba ni kuɗi kuma in ni ba da kuɗi za a ba da kaya suka ce to ai matsayin kaya suke ba su da bambanci su ma suka kare ra'ayinsu amma in ka dibi wannan akwai bambanci domin kaya daban kuɗi daban duk inda ka je ka ba da kuɗi inda ake amfani da su za a baka kaya amma ba duk inda ka je ka ba da kaya ba za a baka za a baka kuɗi ba sani ko mun fahimta ba waɗanda kuma suka ce za a ɗauke su a matsayin umla ra'ija tuqawwamu biha al-ashiya wato kuɗi ne shine umla nan ba amal ba umla nan ana nufin kuɗi da aka buga ra'ija wadda ta yaɗu tuqawwamu bihal ashiya da su ake kimanta abubuwa sai a ce abu kaza kuɗin sa kaza walaysa zahaban wala fidda suka ce su ba azurfa bane ba kuma kuɗi ba ba abin nan bane domin yanzu muka duba ai akwai kasuwar azurfa akwai kasuwar zinnari kuma su yanzu ba a amfani da su a matsayin kuɗi su ma dinarin da azurfan in ana son a samu kuɗi ne ake yi kai su kasuwa ake yi a sayar a samu kuɗi ban sani ko mun fahimta ba na fata an fahimci waɗanda suka faɗi magana ta uku ta hudu suka ce waɗannan su takardun kuɗi suna samun kima su ne ta fuskar zinari da azurfa magana ta uku waɗanda ta biyar waɗanda suka kawo hujja kinan hujjojinsu ne muke kawo a nan suka ce wato annuku ishtimalun nuqudul warqiyya ala wazaifin nuqud takaddun nan da an buga su sun zama matsayin kuɗi kuma wa zalika annaha maqayisul lil qiyam da su ake kimanta abu da haka suna matsayin kuɗi asali na kansu ba a danganta su a ce saboda zinari ne ko azurfa a'a dukiya ce ta zamani zamani yazo wanda ana amfani da ita shikenan ba sani kuma fahimta ba to akan wannan idan muka duba cewa in muka dubi cewa asalin zinari da azurfa su ne can da aka fi amfani da su a yankunan duniya yanzu kuma ana amfani da kuɗi to hukuncin da yake tabbata akan kuɗi shi zai tabbata akan mi zai tabbata akan mi akan takardun kuɗi kuɗin hukuncin zai tabbata akan zinariya da azurfa shi zai tabbata akan kuɗi ma'ana kun san akwai riba cikin zinari da azurfa kuma akwai ta cikin kuɗaɗe dan kan wani rubara ya ce to ai zinari da azurfa zamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ai ba mu gancin su da haka malamai kawai sun zo sun tsananta mutane ne a ba a sayar da kuɗi da kuɗi nau'i daya amma ana yin canji tsakanin kuɗi da kuɗi ba sani ko mun fahimta ba ma'ana yanzu in baka jaka goma in ce ka bani canji misali ko ko a in baka jaka goma sai ka bani jaka tara da rabi kuma duk sefa ce akwai riba ko babu akwai riba amma yanzu in baka misali sefa ka bani nera ko ka bani dola ko ka bani euro akwai riba ko babu babu riba idan hannu da hannu aka yi in ba a jinkirta ba amma in jinkirta za a yi to matsayin bashi ba matsayin kasuwanci ba ba sani ba mu fahimta ba akwai riban nasi'a akwai riban fadl shi riban fadl bai halatta ba a jinsi daya ko ba ka nan bane yanzu in fifita sefa akan sefa kaga riba ta shigo riban fadl kenan riban nasi'a kuma bai halatta ba an gane ko a yi shi saboda jinkiri sai dai hannu da hannu amma shi ba a yin jinsi daya tunda bai yiwa a ce waɗannan kuɗin da waɗannan kuɗin ai ba ɗaya bane to tunda ba ɗaya bane ba a cewa wannan ya fi wannan sai dai a yi canji a kimanta amma shi ko ba a bayar da wannan a ce sai gobe za a kawo wannan ko sai yan anjima ba sani ko mun fahimta ba malamai sun yi bayani akan wannan har suka fitar in kuka duba akwai majami'il fiqhiyya na duniya da suka yi zama kan wannan mas'ala ta kudade akwai majma na wato majma al-fiqh islami na da yake makka a cikin daurar shi ta biyar a adadi na 190 wato a adadi na daya shafi na 193 idan ka duba zaka ga bayani akan wannan dan haka da wannan ake cewa wato shi waɗannan takardun kuɗi suna nan matsayin ra'asuma kamar su ne wato abin da ake kira kan dukiya ko jarinka ana iya a yi amfani da su kaga in kana da miliyon 100 zaka iya cewa jari na miliyon 100 ne ko ba haka da bane sannan kuma dole ne a fitar musu da zakka idan sun cika nisabi dan akwai wanda suke cewa a'a ai ba sai a fitar ma kuɗi da zakka ba to kaga an ce ba za a fitar ma kuɗi da zakka ba kaga lamari ya baci kaga sai a koma zuwa ga bahiriya menene zahiriya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu dola da abin ga kaga kai sai ka ce to tunda babu babu dola kiran ba za a fitar ba alhali ko su ne mafi yawancin kudaden da aka yi amfa ake amfani da su haka ne ko ba haka ba to yanzu kai ka ce ba a fitar ma kuɗi da zakka alhali ko manya manyan masu kuɗin duniya gaba daya yanzu mafi yawanci me su kirshi ha kuɗin takarda ko ba karan bane eh nambobi to almuhimmu da kai aramma nambobin musu yaɗu ko ina a duniya ka gane ko a wasu kasashe ne suka amfani da nambobin nan dan har yanzu mutanen musu musu yadda da lamba ba gani shi kai iska na da hayaniya ko haka da bari amma lokaci ne in wayewa ta zo za a yi amfani da shi ai hatta da kuɗin waɗanda da ake amfani da su a da akwai waɗanda musu yadda da su ba ina fata an fahimce to ita wayewa tana zuwa a hankali a hankali ne shi yasa kowane lokaci kowane zamani ya kamata a samu inda suke kula da alqadaya almu'asira na wannan zamanin saboda in ba haka ba ka ce kuɗi ba su da zakka to yanzu akwai mutumin da yau dukiyarsa kuɗin da ɗaya gari cikin bankuna sun kai biliyan biyar ko goma kuma musulmi ne na dola misali kuma ka ce ba su da zakka kaga ai ka haramta musulmi da dama zakka wannan ina fata an fahimci ni kaga kana dubin zaka yi musulunci aiki karshe kuma zaka cutar da musulunci ne da musulmi Allah ya gane da mu don haka dai majma'al fiqh islami da yake makka na rabitatul alam islami majalisar malamai da majma'al fiqh islami da yake jidda na duniya gaba daya waɗannan suna tattaunawa ne akan matsalolin da suka shafi duniyar musulmi na yau in za ka samu wani wanda yake aiki a can ko ko a samun maka bincikensu ka samu majalla ta su dan majalla ta majma'al rabitatul alam islami da yake makka ina ganin sun kai adadi 100 da wani abu to kaga da zaka same su qadayal mu'asira a cikin su da malaman da suka yi bincike akan al-qadaya al-mu'asira fi al-iqtisad fi siyasa fi tarbiya fi al-amn fi al-qada fi kaza fi kaza zaka samu masaloli masu yawa in masters zaka rubuta in doctors zaka rubuta PhD in ma zaka tsakuro masalolin ne ka fitar da fili a gidan radio ko wani wuri ka karantar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da a samu fa'ida Allah ka taimake mu amin don haka ina ganin harama mu dan dakatar da bayanin nan nan kabiya ta zancen abin ga zakka ta zamani sai mu koma zuwa ga tafsirin alqur'ani mai girma Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqa a ba a kare bayani ba arama akwai sauran bayani arama ko bi ba a ce ba eh akwai bayani akwai abubuwan da adda muhimmanci ba ma so ana wuce su daga wuga ina fata mu ce na arama to mu tai malam khudh min amwalihim خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم نعم كما يدعى الآلة تقباتا idan muna bayani kan aya muna farawa ne da fassara ɗaiɗaikun kalimomi haka ne ko ba haka ba a jiya mun fassara ɗaiɗaikun kalimomi shi yasa alaran ya ce bayani ya ƙari akwai sauran bayanai ba su ƙari ba aran sai an kawo munasaba sai an kawo asbabun nuzul sai an kawo ba'dul istinbatat fil ulumil mukhtalifa hawla al aya sannan a ƙara gaba ina fata ana fahimta ta sheikh muhammadu al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin in yana tafsiri wani lokaci sai ce nahnu ayyuhal ikhwa hina ma nufassiru al-aya natatarraqu ilaiha min jami'i jawanibiha liyantafi'a kullun bihasbihi li'anna al-qur'ana aslu al-ulum wa lahu fi kulli fannin bayan a gani kenan ba a ce a tsaya bangare guda arama in ka tsaya na hau kaga shi mai na hau shi kadai na hau bai amfaruwa in ka tsaya bai sarfo sarfo dai mai balaga balaga dai ko ba ka bane mai fiqhu fiqhu dai mai usulu usulu dai mai hadisi hadisi dai a walahu fi kulli fannin bayan a ɗebo nan a ɗebo nan a ɗebo nan a ɗebo nan sai a gane alkur'ani da alaka da bangarori masu yawa shi yasa yan bariki in ba ana tafo qada'il mu'asira ba su gane addinin musulunci ya sanda da musu na ba ta fahimta ta wani mugu in ba kana karanta tarihin duniya ba ka kai mai attack ina fata ku ce ne bai gane musulunci ya san da zaman shi a haka dole da Allah ya tabbata mu to Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum to kaga khudh fi ili amrina daga akhadha ya'khudhu fa'ala yaf'ul marmakon a ce o khudh sai an ka ce khudh kaga an shafe alhamza sannan mi akhadha kaga an shafe hamzatul wasli an an shafe hamzatu qat'in domin akhadha fa'ala ne kenan waznuhu ful domin uf'ul ne to an shafe harafi na farko uf'ul kaga ukhud babu alhamza ta farko babu ta biyu ta biyu matsayin fa'ul take domin fa'ala ne akhadha ala wazni ful akwai fi'illan da haka suke don haka mai farawa da alhamza wani lokaci kuma fi'ilin da ke da irin wannan ɗabi'a ba wanda adda wato harafin shi alhamza tsakiya ne kamar sa'ala yas'alu kalma ce is'al wani lokaci sai a ce sal wanga ko akhadha ne ya bambanta wancan alhamza ta wanga alhamza tana tsakiya wancan tana farko akhadha ya akhudhu khudh kaga malaman sun sai ce ma ala wazni full sai wani ce ka yi kan ballan ga karatu ha an yi kusa haukata ni ba haukata kana za a yi ba ina fata ana fahimta ta to khudh min amwalihim sadaqa ibnu ashur da yazo karkashin wannan aya zai kawo munasaba sai ya ce lamma kana min shartit tauba yana da ya kode kasance yana daga cikin sharuɗin tuba tadaruki min shartit tauba tadaruka ma yumkinu tadarukahu a rishiki abin da yana yiwa a rishike shi min ma fata daga abin da ya gabata ina fata an fince mu domin wa shurutut tawbati inji mai ahallari ko ba ka bane akhdari na suka ce lahallari ko ba haka ba eh annadamu ala ma fata sai ta mi wan niyyatu alla yaquda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umrihi wa an yaqla fi al ma'siya in kana mutalabbisan biha ko ba haka bane to ai istidraku ma fata kenan abin da yake iya kake iya gyarawa sai ka gyara to tuba tana da wannan sharadi wa kana takhallufu anil ghazwi shi ko zaman da suka yi suka kifi tabu su wajen yaki ba mushtamilan ala amrayni ya kumshi abubuwa guda biyu huma adamul musharakati fil jihad ba su tafi ba suka je suka yi yaƙi wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum kaga sun ki zuwa wa adamu infaqil mali fil jihadi kuma ba su ciyar da dukiya ba musamman wanda yana da dukiya kaga shi bai je yaƙin ba sannan bai yi ba bai ciyar ba kaga laifi nawa yake shi biyu to yanzu laifi biyu gare shi to wancan kuma bai yiwa an tafi an je an yaƙin an dawo kaga ba yiwa ka je wajen yakin tunda ba bidiyo ce muke kallo ka ce a a sa mana tariyar baya a jira haɗin shirya ni ba sai a je tare da bai yiwa ko ba haka da bane aha to dan haka tunda rayuwa ba kasata bace ba yadda za a yi su fita wannan yakin ya riga ya riga ya wuce su to amma sai wato wa adamul infaq al mali fil jihad jaa fi hadhihi al aya irshadun li tariqi tadarukihim ma yumkinu tadarukuhu mimma fata wa huwa naf'ul muslimina bil ma sai wannan aya ta zo ta nuna musu cewa to bannar da suka yi tunda ba a iya gyara ta duka ga abinda za a iya gyara ba in waccan ta kubce muku ga wata dama na nan ma'ana in ba yanzu yakin an riga an fita sai dai Allah karbi tubanku ba yadda za a yi sai dai in za a fita wani yaki kushe amma ita dukiyar ku in ba ku fita jihadi ba to akwai sauran hanyoyi cikin musulmi akwai masu bukata ko ba su sai ya zama to hanya ce ta rishi ka sashe bandar da kuka yi shi yasa in ka zo zaka da'awa ko zaka aiki bari cewa zaka gyara duk matsalolin mutane wallahi kai kaɗan tun da kaga annabawa sun bar mutane akan kafirci wallahi babu yadda zaka yi in ka so da awa gibi mi zan iya yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mutum biyu suka fahimci addini karkashinka suka bauta ma Allah suka yi da awa wallahi kai nasara ka tattara mutum dubu ka ce sai sun bika ayyo ba haka nan bane yake aslan ma ba a ce dole sai mutane sun bika ba dan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo wa laysa ma'ahu ahad ba mutumin da bi shi in yana da mata ba ta bi shi ba in yana da yaya ba su bi shi ba to kai kawai shi ne suka ce dole sai an bika ina ka samu wannan hujja annabi nuh alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim sai dai shekara 950 yana wa'azi wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama ko ba kana bane amma duk da haka Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil kai shekara nawa kai kana dawa 950 kai shekarunka gaba ɗaya ma ko shekara hamsin baka yi baki watakila sai ka zo kuma ka ce kaza kaza kaza sannan duk da awar da yi mata shi bata yi imani ba daraba Allahu masalan lil ladina kafaru ra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila dukhula an-nar ma'a ad-dakhilin kan shi bai yi imani da shi ba shekarun ga 950 da an kai ana wuta وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين يا موت يا هلكا كاهي النبي نوح إيه وأزيه يسا لكن توا أنت دول سيسون بكسيا وكو كاهي النبي نوح إيه وأزيه كتير دول ما تكسي تاقاني كسيا شنو haka kuna dora ma kanku abinda Allah bai dora muku ba Allah ya gane da mu da haka ya kamata a samu alqadaya almu'asira almuta'alliqa bid-da'wa su ma da aski suna bukatar wa'azi da malamai saboda kada mutum ya bage da addini ya shiga cikin hanya ya taimaka mutane banna yana ganin kamar da'awa ce ke shi ko banna ce ke ma addini eh dole na wa'azi ba a cewa wani na aima wa'azi ba a ya kowa ma na masa wa'azi tunda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu taqillah annabi na an kai ma wa'azi to kai a matsayinka na wanda zaka ce ba za a yi ba wa'azi ba a cin mutunci dai ba a yi amma wa'azi ka wallahi ba wanda ya wuce wa'azi billahi alladhi la ilaha illa huwa ban san shi ba eh tunda dai Allah ya ba annabi wa'azi wallahi ni ban san wanda ya wuce wa'azi ba bakin take ga mu ga maka mu gaskiya وهو نفع المسلمين بالمال يتتوفى الإنفاق العظيم على غزوة تبوك استنفذ المال المعد لنوائب المسلمين زوا ياكن تبوك أنغاريكو da aka yi an ce da dukiya mai yawa ya tafiyar da dukiya istanfad almal ma'ala ya karar da dukiya almu'ad wanda aka yi tattalin tali da wa'ibul musulmi da saboda musibar da za ta zo musulmai shi a can wancan lokaci zaka ga musulmi suna da al-awqaf an gane ko sannan akwai bai dukiya wanda ake ajiyewa saboda in musiba ta afka ba musulmai yanzu ina take yanzu ba dukiya za a ajiyewa ba don musiba in ta afka ba musulmai a musulmi na gajiyar musiba ta fada ba musulmi ya yi dariya balantana ya aji dukiya wanda zai wanda za a taimakon ka da ita Allah kai mun tsari to tunda dukiyar ta yi fa idza akhadha min al mukhallafin shay'un min al mal idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya arshi wani abu daga cikin dukiya an gane ko to nujbiru bihi ba'd thulam alladhi halla bi malil muslimin da wannan dukiya nujbiru za mu kulla ba wancan nujbiru bane an gane ko na karyawa ko na cilastarwa nujbiru za mu kulla ne an gane ko shi sayan ce jabar al-kasam ya kulla daurin da an kai ma mutum ma'ana kamar kasusuwan sun karya to shi ma kamar ya hada su ne yana son ya cilastar da su sai sun hadi to nujbiru bihi ba'd thulam za mu kulla sashen karya as-thulam da sa'un ne da lamun da mimun salma shine kasra ba sulam ba wancan na sulam a gane ko ce sulam na tsane ko ko sulam na zaman lafiya ko ko abin abin da shafi bashi ba shi ake dance ba nan da sa'un ne allabi halla bi malil muslimina wannan kariya da ta zo ma dukiyar musulmai me ibnu ashur yake son ya ce a ƙarshen wannan aya shine wannan aya ta nuna Allah ya shiryar da sashen musulmai waɗanda ba su fita ba dukiyarsu su kawo ta dan saboda yakin tabuka ya kwashe dukiya kuma a gwada musu hanyar da za su samu Allah ya yafe musu zunubansu tunda sun yi sakaci ba su je yaƙi ba ba su ba da dukiya ba to har yanzu aikin alkhairi bai ƙare ba shi yasa in an kai kuskure ba cewa za a yi ta ƙare ba a'a ya za a gyara kuskuren don babu wanda baya kuskure in ka ga ka tashi ka kai shekara 60 70 ba kai karatun qur'ani ba to ya za ka yi ka gyara ka koma makaranta ka je ka fara daga abata ta ko ba ka nan bane dan mun ga ana koya ma tsofaffi sai ka ce ai malam shekara 70 gare ni zuba iya wallahi kariya haka eh an gane ku kurdaji da turawa suka zo da kasashen mu na afirka sai an kawo yara kanana masu shekara bakwai bakwai sai an ka kai su an ka koya musu abin nan lakwal ko a kai su makarantar boko a koya musu tsofaffi kuma sai an kai santar santar da bibliotek an kai kurdaji sai tsoho da shekara 60 70 sai zo sai a koya mai sai a koya mai letter da kuma silab a koya mai a b c d e f ana nan ana sai a kai ga silab a fara koya mai da kukan awaki da kukan dabbobi ma mi mo me me be ba bi bo be be be be san shafo da aka san eri da aka san wace tsiya ka iya koyo aka san maka aka san ta rayuwa ai ba ai zaka ji lahira ta wani bayani duk wanda ka ji ya ce bai iya karanta harafi wallahi ƙarya ne duk harafin da ka ji mutum ya ce ba zai iya faɗa ba wallahi a aza mai miliyon guda ya ce a'a ni wallahi harafin nan na kwa yana ba da wuya sai ya ce to yanzu malam ga miliyon guda da ka faɗi wannan harafin miliyon ne ya zan naka kuma tabbas an tabbatar da haka to ko su zai su bai faɗa ba zai iya karanta shi da bai karanta shi miliyon guda ya fi aljanna tsada muna wasa da addini kawai kuma muna son Allah ya taimake mu da haka wannan ba gaskiya bane wallahi mu dawo in mun tsaya ma addinin Allah ba kabbarin da ya isa ya gaba da gaba da mu wasa da addini shi ke samu a samu matsala lokacin da an ka taimaki sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar lokacin da duk nasara a zahiri babu ta tare da su ba su da wato wato hum du'afa min haythu al-adad wal udda ta fuska adadi ba su da yawa ta fuskar tattali ba su da yawa kuma su ba su shirya mai yaki ba su ko su Abu Jahal sun shirya mai yaki saboda sun tai kuma kariyar dukiyar su ne ka kusan kafiri game da dukiya ba kyau duk asbabu zahira in an kalle su suna ba da nasara ga su Abu Jahal duk asbabu zahira in an kalli zahiri suna ba da rashin nasara ga bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ce qad kana lakum ayatun في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة shi yasa mu bar kallon yawan su da makaman su nasara tana wajen Allah in mun tsaya ma addinin Allah da dukiyar su da yawan su da technology su ba za su ba su nasara ba amma ku ku shiga tare da ku a ce za a je neman duniya dauda ta yawa ai sai a yanzu ya sai lalace Allah ka shirya da mu to khudh min amwalihim ka karba daga dukiyarsu sadaqatan sadaqa tutahhiruhum wadda kake tsarkake su da ita kai annabi kenan anta tutahhiruhum ko ko mun kace waɗansu malamai suka ce tutahhiruhum sadaqan nan za ta tsarkake su domin tutahhiru yana iya ɗaukar damiri anta ko ko hiya hiya tutahhiruhum ko anta tutahhiruhum kaga al-ishtirak fil madda yanzu sai ka rasa wanda zaka ɗauka yana iya ɗaukar mace yana ɗaukar namiji shi yasa malaman tafsiri suka yi sabani wa tuzakkihim biha to nan dole sai kuma zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita sadaka ba ta iya tsarkace kanta da su tuzakkihim wa anta tuzakkihim biha nan sai dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai za ka tsarkake su ko ba ka nan bane wa salli alaihim mun ka ce nan kai musu salati ma'ana kai musu addu'a shi abin da ake nufi هو الذي يصلي عليكم وملائكته كما كما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته kaga an ce Allah na muna salati annabi Allah ya muna sallah ba sai Allah ya muna rahama ko ba kadan bane an gane ko sannan salatin nan sai da mutu akwai bambanci domin salatin da za a yi muna shi yasa wani malami ya littafi alladhina tusalli alaihimul malaika ina fata su ci sai kawo hadisai da bincike mai yawa sannan kuma inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi kaga nan Allah da mala'iku suna ma annabi salati salatin Allah daban salatin mala'iku daban duk da yake yusalluna aka ce amma tun da zatin Allah ya bambanta da zatin mala'iku dole na aikin Allah ya bambanta da aikin mala'iku يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شسا ابن القيم يلتافي جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام يكاو فلن يما من ذا الله صلى الله عليه وسلم لتافي إن يهيد صور فائدو sai malamai suka ce amma kash sai ya zamanto hadisan bukhari da muslim ne an bai kawo wani salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce mantuwa ne yayi to mai Allah yana baya kuskure wanda suka ce a saboda shahara su da ingancin su an bai kawo su ba ban sani ko mun fahimta ba almuhimmu kalma ta salati nan ba tana nufin irin salatin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba na ana nufin yayi musu addu'a wa salli alaihim sai ce inna salataka sakanun lahum domin sallar da zaka yi musu ma'ana addu'ar da zaka yi musu za ka zamantowa rahama sanadin Allah ya yi musu rahama ko ba ka bari ko ko inna salataka sakanun lahum sallar da addu'ar da zaka yi musu za ta zamanto natsuwa ce ma'ana za ta sa Allah ya sanya natsuwa a cikin zuciyarsu domin sakina kalma ce da tana nufin mi tana nufin nutsuwa huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ba sani ko mun fahimta ba kuma duk wanda ya samu rahama Allah zai samu nutsuwa wanda kuma bai samu rahama Allah ba babu zancin samun nutsuwa gare shi wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ko ko wa salli alaihim inna salawatika sakanun lahum qira'atu ne daban-daban salawatika kaga salataka inna salataka sai zamanto inna salata ismu inna ne mansub wa alamatu nasbihi al-fatha to inna salawatika ba a ce inna salawataka ba a'a saboda shi as-sala yana karewa ne da ta'ul marbuta jami'in shi salawati ba jam'u mu'annasu salim bane mulhaq ne bi jam'u mu'annasu salim don muslim sai a ce muslima muslimat kaga akwai mufakkar akwai mu'annas sai zai jam'u mu'annasu salim to salatu babu sala salatu sannan a samu salawati sai da manto mulhaq bi jam'i mu'annasu salim inna salawatika inna harfi ne na tahqiq da kuma abin nan salawati ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al kasra niyabatan anil fatha li annahu mulhaqun bi jam'i mu'annasu salim dole sai an ji bayani ka san abubuwan imamu hafs da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta inna salataka sauran qurra sun karanta inna salawatika da haka ka wani mun karanta inna salataka ce kai yalla ko an yi banda ba banda bace kira'o'in alqur'ani ne suka bambanta sai Allah ya ce imamu suyuti a cikin littafin sa al-iklil fi istinbat at-tanzil da yazo karkashin wannan aya yake cewa da Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan yustadallu biha fi wujubi zakati fil mashiyati wannan ana kafa hujja da ita cewa wajibi ne a fitar da zakka a cikin dabbobi wasimari da kuma 'ya'yan itace li'annahuma akbaru amwalis sahaba domin suna daga cikin mafi girman ko mafi yawan dukiyar sahabbai a wannan lokaci idzaka a wancan lokaci يأتي وأخرج ابن أبي حاتم الإكرم في قوله خذ من أموالهم صدقة قال من الإبل والبقر والغنم أنا نفهم الإبل راقمة والبقر دشان والغنم لكم كنا ندب بي أو كذا واتو أبن تما كيكينا وغير هذا وننتا ما لن يتي واستدل بالآية كما أنكف هجة وانا آية على وجوب دفع الزكاة أباد ذكاء إلى الإمام ذو الشبابا دا أنتي خذ من أموالهم ككربا وهذا كربا الإمام الشبابا المسلم ko ba ka dan bane to da wannan ne akwai gwamnati ta musulunci ita kamata ba zakka domin ita kamata ta kula da rarraba ta amma in babu gwamnati wanda take kula da tsari na musulunci ba akwai matsala na fatan bincin domin in kan bayar ba wajen aikin musulunci za a sama sai a tattara miliyoyin mutane sai a ce to za a ba kircin haƙƙinta sai a tattara kattan kaddara a yi waƙa a yi dariya a ji daɗi shi kenan to kaga in ka bada kudin zakka an kai wanga wanga tambada ai kai ma kiyama zaka bada amsa ba sani ko mun fahimta ba ala ayyati hal dai yace to wasalli alaihim a cikin wannan aya fi fi istihbabu du'a an malamai sun yi istihbabin ayi addu'a li mu'addi zakati ga wanda ya bada zakka wa qalat zahiriya zahiriya sun ce manhaj ne wasu ce mazhabar zahiriya amma malamai su ce a ce manhajin zahiriya sun ka ce bi wujubihi alal imami wajibi ne ga shugaba in an ka kawo mai kyauta ko sadaka ko zakka yayi addu'a saboda an ce wa salli shi ko al'amru yufidul wujub to in su ko wajen jamhuri yufidu istihbab anan sai an samu karina su suna ganin yi musu addu'a ba wajibi bane su ko bahiyya sun ce a'a wajibi ne saboda Allah ne ya bada umarni yace to wasalli alaihim qala ibn abbas ibn abbas yace wasalli alaihim istaghfir lahum ka dai musu gafara dunnan cikin ikrir fi istinbat al-tanzil yace wa qala suddi siddi suddi yace abinda ake nuhi da wasalli alaihim ud'u lahum kai musu addu'a to kaga da istighfari kace Allah ya gafarta ma wani da kai masa addu'a ai dai addu'a ce sai dai addu'a ta fi istighfari yawa domin shi istighfari neman mutun gafara ne amma kana idan mutun gafara kuma ka ƙara ko ba ka dan bane sai zama to addu'a ina yi maka addu'a in ce Allah ya baka nasara duniya da lahira kaga ba istighfari ne ba ba amma ina ce Allah ya gafarta ma kuma Allah ya baka nasara kaga na yi maka addu'a kuma na yi maka istighfari dan haka addu'a a ammu min al-istighfar yace akhrajahuma ibnu abi hatim wa qila wadansu malamai sun kace al muradu bi hasalatu ala al mauta wa salli alaihim kai musu salla ashe wanda bai ba da zakka tana yiwa alamun munafiki ne an gane ko in ya mutu bai ba da zakka ya zan munafiki to kai masa sallah shi yasa suka ce nan sallan sallan gawa ake nufi kawai ce a'a to ai malamai sun yi kuskure Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abana to in bai ba da zakka ai ya fara alamun munafinci wala yunfiquna illa wa hum karihuna to da haka alamu munafici ne to in ya tabbata munafiki ne ba sai musu sallah ba kenan kai mu mu'min ne sallah amma kar kai mu munafikai sallah ban sani ko mun fahimta ba yace wastadalla qaumun bi zahiril aya wadansu mutane sun kafa hujja da zahirin aya ala jawazi salati ala ghairil anbiya ya halatta mutun shi salati ga wadanda ba annabawa ba istiqlalan wato wato istiqlalan kamar su kadai kake bance su bai yi ba mun san cewa ana iya yi wa mutum salati amma taba'an linnabi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kuma ka bari wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm din aw ka ce Allahumma salli ala sahaba a a Allahumma salli ala ali Muhammad a a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad taba'an lastiqlal shi yasa sai wasu suka ce to tunda an ce wa salli alaihi kana eh yace bi zahiril aya kaga wannan yana ba su fahimci larabcin ba nan wa salli alaihim shine kai musu addu'a ba kai musu salati ba kuma in kana son ka gane salatin yan shi'a da kaji mutu yace Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad alamun dan shi'a ne domin bai ce wa sahbihi in kuma yace wa sahbihi sai ya shiru bai cewa ajma'ina ahli sunna dai na ga cewa wa alihi wa sahbihi ajma'in in ka ji an ce ajma'ina dan shi'a to taqiya ce yana da wahala ma dan shi'a ce wannan sai da kace Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahu shi ya yi gaba قوله تعالى عند إمام السيوطي إن صلاتك سكن لهم يتي احتج به مانع الزكاة على أبي بكر وأن سك هنا سيدنا أبو بكر زكاة سنك فهجة دولا فقالوا سنك لا نؤدي الزكاة بذام برد زكاة إلا لمن صلواته سكن لنا سي وندا سأدعى الشيطان زمن توا نسوا غريب كيكما الله بيتي إن صلاتك سكن لهم كاكا تنزا بني من تلوكتي أنا سامو ما سطويل ayoyi ba yau ne aka fara ba ash-shubuhatu war-raddu alaiha karatu ne ya kamata a tashi musulmi ai karatu kan wannan ash-shubuhat al-muta'alliqa bid-din wash-shubuhat al-muta'alliqa bis-siyasa wat-tarbiya wal-amn wal-qada wal-kaza ka tattaro su ka sanya karatu ka ɗebo shubuha ka kawo dalilai na alkur'ani da sunna dan musulmi su ta cikin shubuhat dan yanzu dama abinda turawa suke so kenan da khawarij da mu'tazila da kuma yan shi'a kullun shubuhat ne suke kawo Allah kai muna tsari sai ka samu shubuha dubu ko dubu biyu ka keɓance su ka kawo ayoyi da hadisai ka rinka karantar da su don al'umma ta bayi mun ji wannan da kyau ko shi yasa wasu su ce ai sayyidina abubakar kudan mulki na sa ya yake su shi yasa ce law mana uni aqalan e ko iqalan ko law mana uni anaqan ko da sun hana mini kaza wai kudan dukiya ne gare shi shi wanda ya bada dukiyarsa tun lokacin da musulunci yake bukatar ta da kudan dukiya na fata ana fahimta ta wasu ce a'a ai su kawari ta kauyawa ne kuma ba su yarda da shugabancin abubakar ba shi abubakar ba ya yaƙe su ne don kasu ba da zakka ba a'a saboda ba su yarda da jagoranci bane domin in ba su yarda da su ba shi zakka ba kenan jagoranci shi zai samu matsala wa ya ga maka nan wannan akai waɗanda suka taimaka ba addinin kaji Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar malamai sun yi istinbati karkashin wannan sun ka ce al-muhajiruna waɗanda suka yi hijira lokacin da suka yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a makka azabar da suka gani da su yadda su sha azaba da su yadda su ce su su bi wannan addini ba su tsaya su yi baccinsu su ji daɗi wanne ne fi sauƙi ha da su bi addinin musulunci da su yi zaman su bi addini ba wanne ne fi sauƙi su yi zaman su su yi kwancinsu a makka da in ka ce kai musulmi ne akwai matsala ko babu in ka ce kai ba musulmi bane kana samun matsala to dabbi sun ka yadda su gitta kansu ga hatsari su bi addinin musulunci a makka alhali ana samun matsala kuma su ba musulmi bane abin tambaya ne kenan ba ba ka da bane ko kai ka ga wayan ba sai ka shakwara ba to abu na biyu me yasa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka zuwa madina suka baro matansu da 'ya'yansu da dukiyarsu da komai suka zo suka zamna cikin talauci ba 'yan uwa ba dukiya ba a garinsu ba kuma ba su imani da addinin nan ba ga kuɗi na kuma in bar su to a yau in bu sai da mu imanin yafi musuluncin yafi addini yafi kuɗin ba me yasa suka ba sai su rike dukiyarsu ba al'ansar da Allah kira al'ansar nan ma akwai istinbatu waɗanda suka taimaki wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka bashi mafaka hatta da ƴan uwansa na jini suna kiyayya da shi kuma sun ce sai sun kashe shi sannan duk duniya gaba ɗaya tana kiyayya da addininsa yaushe kake jin mutum duk duniya ana kiyayya da shi kuma ka bashi kariya in baka ɗauki abin nan gaskiya bane kuma ka yarda da shi ba bai yiwuwa su ɗauka maka wannan adawa yan uwan shi na jini su koro shi duk duniya tana neman shi ta kashe kuma ku ku bashi kariya kuma ku da abin da ya zo da shi ba kuma ku sa dukiyar ku da ƴaƴan ku ku gitta kanku da haɗari da yankin ku shin hada dan shi a sakarcin ka yayi yawa saboda waɗanda sun kai wannan addini hidima shekara dubu da wani abu kai yanzu sai ka zo ko ka goma ka sa cikin addini ba kuma ka ce waɗannan mutane ba su ba addini aiki kamar yanzu ɗalibai da mutum sai rubuta yan magistrate ko doctora sai ce ai malamin musulunci na farko au kauyawa ne to duk fannin da zaka bayani kan shi an yi shekara dubu ana rubuta masa littafai ni ka karanta ya kamata mu zamanto muna da tawaga muna da ladabi kuma mun san da ake tattaunawa muna mutunta juna sai a gane gaskiya amma ka zo ka ce kowa bai gane ba kai ka gane to kai yaushe ka gane me ka gane kai sannan kai waye da ma da karatun ka kuma waye da hukuncin ka ya quluna hadha inda la ghayru jaizin inji sha'ir wa man antum hatta yakun lakum ilmi Allah ya kyauta to wasalli alaihim kenan ma'ana ka yi musu addu'a kaga ana son a yi mutum addu'a idan ya kawo a nan ina son in kawo wata magana wadda tana da muhimmanci wadda babban malamin da na tafsiri ibnu kathir ya kawo ta a ƙarƙashin wannan aya ibnu kathir yake cewa da an ka ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yace amara ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wa sallam bi an ya'khudha min amwali sadaqati min amwalihim sadaqatan yutahhiruhum wa yuzakkihim biha yace to wa hadha amun da ba gaba yanda nika so yace wannan aya am ta shafi dukkan musulmai وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا kenan waɗansu suka ce a'a wannan aya tana kuma ne zuwa ga alladina atarafu bi dhunubi dan dama kansu ake magana sai suka ce to su kadai aya ta shafa kenan waɗanda ya kamata a amshi sadaka su su ne waɗanda Allah ya ce wa akharuna atarafu bi dhunubihim to khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum dan haka wanda ba su ba yanzu ba sai ya kawo zakka ba sai ya kawo sadaka ba to ai an ka kashe sadaka ai mun shiga cikin matsala tunda yau yanzu budin baki zamu ya wanda bai da abin budin baki dubban musulmai wajen waɗansu da suke samu to in ka ce ba a ba musulmi sadaka ya yi banna ko ba ka nan bari a'a ana bayarwa amma da sharuɗa wanda cancanta a bashi kuma ko ba ka ba da sadaka ko ba ka nan bari ko ba ka ba da sadaka ko da za ka ba su ba don Allah ba ko ba ka nan bari eh yanzu azumi ne kama billahi la ilaha illa huwa kanka taimaka ma babanka amma su babanka muna roƙo don Allah ka taimaka mai surukin ka kakkai ma Allah kakka bashi billahi eh ni na ce babanka muna roƙo da mamaka don Allah kai hakuri ka taimaka musu surukinka wanda ya baka iya ko ko wanda kana son ka auri ya shi da Allah kaka taimaka mu ina roƙo ka don Allah ka bashi almuhimmu ba da wani muke ba fa karatu na ya bijiro kawai ne ce mallan kuwa ba shi labari wallahi ba ba da ba shi labari ko duk waɗanda masalolin da kuke gani ɗan adam ɗan adam ne duk inda ke a duniya to dan haka dai almuhimmi ibnu kasir yake cewa waɗanda sun ka fahimci cewa waɗancan dai ake ba yace wali hadha i'taqada ba'd ma da zaka min ahya'i al-arab an daf'a az-zakati ila al-imam la wa ila al-imam la yakunu wa inma hadha khassan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa waɗanda sun kai tunani sun kai tawili shi yasa waɗanda sayyidina abubakar yayyaka waɗansu sun yi riddani waɗansu sun hana zakka kaga sun kama hanyar ridda waɗansu kuma suna yi tawilin aya sun ce shi kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya cancanta a ba waɗansu sun yi tawilin ayar a daban-daban shi yasa waɗansu an yaƙe su dan sun yi ridda wasu dan sun hana zakka waɗansu dan saboda sun ce musu yadda sai shugabancin sai na abubakar ba kuma an yi masa mubaya'a waɗansu saboda dalilai daban-daban ina fata ana fahimta ta to don haka dai wannan shi yasa ne kaushe sa khudh min amwalihim sun kace yana komawa ne zuwa ga alladhina atarafu bi dhunubihim khalatu amalan saliha wadan suka ce a'a sana komawa ne zuwa ga dukkan musulmai kuma wannan shine zance mafi inganci yana daga cikin asbabu ikhtilafil mufassirin ikhtilafu marji'ud damir wasu ce damiri yana komawa zuwa ga alladhina atarafu wasu ce yana komawa zuwa ga almuslimina gaba daya dan ya ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirin qur'ani yana magana ne kan musulmi ba waɗannan sahabbai ba kenan ko a wannan zamanin kuma khudh min amwalihim ba ana nufin maza dai ba a'a min amwalihim wa amwalihinna don mata suna sadaka maza suna sadaka wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati ya shafi maza ya shafi mata وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي لأن صلاتك وتعليلي والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى سميع ميجينا سنا عليم مسلينا جي من كاو مناسبة كارين واتو أن سناي سميع ياجد أبند سوك فدا ياجد كما أبند مسلمي سوك فدا عليم مسلينا لنية متن كما ياجد أبند النبي شيا فدا كما ياسن دون النبي سيما الدعاء إلى الجتاوى النية الله ينجي ذي كبيتا الله يقال لهم ما نمجي آية تقبع ألم يعلموا أن الله نعم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم كافي مفسر ونا آية ونا آية خذ من أموالهم صدقة ibn rushd al-hafid akwai ibn rushd al-jadd akwai ibn rushd al-hafid kai kai hattara wajen bambanta sunayen malamai yayi wani bayani karkashin wannan aya yana da kyau in fade shi a cikin muqaddima ta littafin sa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid yace wa mithalul am yuradu bihi al-khas ana iya kawo lafazi am amma sashe ake nufi qawluhu ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yace fa innal muslimina domin su musulmai ittafaqu sun yi ittifaqi ala anna laysat az-zakatu wajibatun fi jami'i anwa'il ma zakka bata zamanto wajibi ba ga dukkan dukiyar musulmai to da yace min amwalihim shi a wajen ibn rushd nan yana nufin min bayaniya ce domin an ce min amwalihim ai tabi'i take nufi tunda nan tana nuna sashi amma shi ya dauki min bayani ce kenan ba dukkan dukiyarsu ba ake karba sashen dukiya ne ake fitar ma zakka sashen dukiya ba a fitar masa da zakka domin al'amwalu ba kuɗi ba alfulusu kuɗi annaƙadu kuɗi ko ba karmari almalu dukiya su kuɗi sashi ne na dukiya in ina da miliyan goma ina da kuɗi kuma ina da dukiya in ina da gida goma ban da kodala ina da dukiya amma ban da kuɗi sai ka bambanta Allah ya gane da mu to Allah subhanahu wa ta'ala ce alam ya alamu bari mu koma cikin kalimat abin nan mu dai fassara da ikon kalimomi a cikin jalalain yace alam ya alamu shin ba su da masaniyar cewa anna Allah shi Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi Allah shine ke karbar tuba daga bayinsa ko ba kana bane kaga alam ya alamu wannan ita ce abin nan ƙira'a wanda yake ta abin da mutawatira amma akwai ƙira'a shadda alam ta'lamu shin ba ku da labari to nan sai zama to alam ta'lamu an yi iltifati domin an ce khudh min amwalihim sai an ka ce alam ya'lamu kaga ga ƙira'a ce ana magana kan waɗanda ba sa nan kuma an ci an ci gaba da magana a kansu amma ka ce alam ta'lamu kamar an juyar da bayanin kamar yanzu can da babu su yanzu suna nan shine malaman balaga suke kira iltifati waiwaye amma a cikin ilimin balaga ya kamata kamata kai mai addirasal mawdu'iyya al-iltifat ta'rifuhu anwa'uhu asbabuhu wa asraruhu al-balaghiyya fi al-qur'an al-karim wa fi sunnati an-nabawiyyah al-mutahhara wa fi al-lughati al-arabiyya alam ta'lamu qira'ati shadda shin ba ku da masaniya alam ya'lamu shin ba su da masaniya anna allaha huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi cewa allah shine yake karbar tuba daga bayansa alam ya'lamu fi'lin yana buƙatar maf'ulun bihi to babu mafulun bihi ba sani ba mire ba sani ba to anna allaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi in mun ce alima mai ta'addi ce zuwa ga fi'ili daya kenan anna allaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi sadda masadda maf'ulin wahid in mun ce mai ta'addi ce zuwa ga biyu anna allaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi kenan masaddat masaddal maf'ulain in mun ce alima mai ta'addi ce zuwa ga abin nan maf'uli uku anna allaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi sadda masadda thalatha maf'ulati dole sai ka bambanta to Allah dai shine yake karɓar tuba marmakon ya ce annallaha yaqbalu sai ce annallaha huwa nan yufidul hasr shi kadai ne ke karɓar tuba duk wanda ya karɓi kuɗin ka ce zai karɓi tuban ka wallahi kariya maka don ba shi ne a Allah ba katon kaddara na kwake da wannan sa'a dama kuma kiristoci su suka fara wannan a cikin tarihin addinai da sauran addinai na bogi sai ka zo ka yi laifi sai a ce maka ga takarda su kukul gufran ka karanta cikin tarihi su kukul gufran da sadu takarda ta gafara fada ya yafi maka je ka yi laifi sai a rubuta takarda a ce to kaza zaka biya sai ka ba katon kaddara kuɗi sai ce ya yafi maka shi na waɗansu musulmi suka ɗauko suka ce su ma suna da alaƙa da Allah in ka yi laifi sai ka zo wajen su sai ka ba da kuɗi sai su gafarta maka a'a annallaha huwa yaqbalu shi kadai na huwa yufidul hasan فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد يغفر الذنوب إلا الله كك يتكبا ولكات قدر كل شيء يا من ذنوبك أو سيدك تمتشي بك الدعاء ما لني نجرنا الله إنك باش كتير تمالا غشاء من الدعاء عليه bane mu ce ba a yi ba da an ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim amma dai mutum ya ce shi kaza za a bashi addu'a dan a gafarta ko ko shine da gafartawa to wannan kariya ce na fata an fahimci to wa anna allaha wa anna allaha yaqbalu at-taubata an ibadihi nan me yasa ba ce yaqbalu at-taubata min ibadihi ba an gane ko kaga ai min ya kamata a ce qabila minhu yaqbalu tawbata min ibadihi sai aka ce saboda sun aikata laifi sai sai aka ce an ibadihi don an ka ce min yaminihi da an yaminihi wanne ne yafi an ce min yaminihi ya fi kusa da kai sai sai aka ce huwa minni wa ana minhu amma an ka ce anhu akwai dan nisa to saboda akwai dan sauran laifi gidan sai aka ce an ibadihi malaman balaga ta alqur'ani ce ala ayyati halil malamai ne suke fada wa ya'khudhu sadaqat Allah shine ke karɓar sadaqa sadaqa mun ka ce daga asidku ne sadaqati bai ce sadaqata ba domin mulhaqun ne bi jam'i muannathis salim ya akhudhu sadaqati sai ka ce ra'aytul muslimati amma da ka ce ra'aytul muslimata sai dan sai dan jama'a fara dariya wani ya ya fara dariya ka wani ba sai ya yi mai wajen dariya Allah ya kyauta to wa ya akhudhu sadaqat Allah shine karbar sadaqa kaga sai kawo fi'ili mudari'i intabihu balaga tana da muhimmanci wajen sanin tafsirin alkur'ani kaga huwa sai ce ya qabalu fi'ili mudari'i ne yufidul hal wal istiqbal wat tajaddud wat tadhkira kuna laifi kuna tuba Allah yana karɓar tuban ku mun gane wannan sannan da yace wa ya'khudhu sadaqat kuna bayarwa yau da gobe kuma Allah yana karba ba so dai zaka bada sadaqa ba ba so dai zaka tuba ba kana laifi kana tuba ana karba kana bada sadaqa Allah yana karba ya hudu yau da gobe jibi daga ta kuma sai an bayar na zai karba don abinda baka kenan sadaka ko da suka na iya bayarwa in Allah ya baka hali wa anna Allah kuma tabbat Allah huwa tawwabu kaga ya sake maimaita huwa shi kadai ne at-tawwabu mai yawan karbar tuba ar-rahim shine mai jinkai ko ba haka bane alam ya'lamu anna Allah yaqbalu tawbata an ibadihi yaqbalu sadaqati inji shi mai jalalaini wa anna Allah huwa tawwabu ala ibadihi Allah shine ke karɓar tuban bayansa bi qabuli taubatihim ya karɓa bawa sai a ce taba ilallahi ko ba haka bane ya koma zuwa ga Allah sai a ce taballahu anhu Allah ya karɓi tubansa ina fata an fice an gane ko sannan sai ce to al ibadihi arrahim Allah shine mai jin kai bihim da su yace wal istifham tambayar da aka yi littaqriri ta tabbatarwa ce da an ka ce alam ya alamu kenan tabbas suna da masaniyar Allah yake haka dan mai imani ya san Allah yana karba yace wal qasdu bihi huwa tahyijuhum abin da yasa Allah kawo wannan tambaya dan ya motsar da su shine tahyij da ha babba a motsar da kai ila taubati su tuba was sadaqa saboda su bada sadaka kenan ka tambaya ce aka yi amma dan saboda a tuna ma ga abin da ya dace kai kai maza maza ka tuba kai maza maza ka bada sadaka saboda baka san lokacin da zaka koma ga Allah ba wannan shine abin da bai jalali ya kawo amma saboda lokaci ya fara tafiya bari mu ji abin da ibnu ashur ya ce game da ilmul munasabat sai yake cewa da Allah ya ce alam yaqbalu alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi yace in kana alladhina atarafu bi dhunubihim wa aradu amwalahum lis-sadaqa qad baqiya fi nufusihim ittirab min khawf alla yakuna alla takuna tawbatuhum maqbula wa alla yakuna ar-rasul alayhi salatu wassalam qad radiya anhum inna salatika sakanun lahum mushiran lidhalika wa dhalika yushiru bihi iqtiran qabul at-tauba wa qabul as-sadaqa yace waɗannan da aka ce su bayar da sadaka Allah zai karba tana yau suna cikin shakka ka san mutumin da ya aikata laifi kullu cikin tsoro yake to sai an ka ce a'a alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata ibadi kaga wannan shine munasaba an ce inna salataka sakanun lahum ba za su samu nutsuwa ba to sai shi ce kai wayo na an kai muku an kwace kuɗin ku kun wuce jahannama zan ko ba garan bane sai an ka ce a'a alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata ibadi Allah shine yake karɓa dan haka ka ku ji tsoro Allah zai karɓa wannan shine munasabar wannan aya in kuma tana nufin dukkan musulmai saboda babu musulmin da ya wuce shedan ya sa mai shakka to in ba mun ce dukkan musulmai ne alam ya alamu shin ku musulmi ku san cewa ba in kun bayar Allah ke baku don an ce sadaqa tana nuna kun gaskata Allah Allah ya gaskata ku ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم سنية الله زي باسكم الله زي باسكم رضي الله عنهم ورضوا عنه wannan shine munasabar wannan aya alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim an rama karanta aya ta karshe ko da ba ta samu shiga ba sai gobe Allah ya kammala wa qul i'malu
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا كتير سوق يا ايكي داما ايكي شي yake bambanta wanda ya iya da wanda bai iya ba aiki shi yake bambanta zarumi da wanda ba zarumi ba aiki shi yake bambanta mumini da munafiki shi yasa kasar China da America abin da ya dame su shine aiki mu ko kasashen mu na Afirka shine dumi da surutu ina fata mun ci sai mu ci kuma za mu ci ma America wallahi ba mu za mu ci ma America da turawa aiki suka yi mu kuma aiki ba su sai ka lade da kai kai dan gari kaza na ko dan kasa kaza na ko dan bangare kaza na ko dan kabila kaza ne ko yare kaza ne ko diplom duk mun ji wannan aje shi to kai aiki a gani shi yasa munafiki da an zo wajen aiki zo na kama shi duk wanda bai iya ba da an ce ai aiki sai a kama shi shi yasa Afirka aiki abba masu shi ko sai an yi aiki za a ci nasara wa qul imalu fasayarallahu amalakum kaga Allah zai gani ma'ana zai bayyana dan ya sani wa rasuluhu annabi sallallahu alaihi wasallam zai gani dan za a je wajen yaki wani ya je gaba wani ya je baya ana sallah wani ya tsaye cak wani yana mashalo innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala wal mu'minuna mu'minai za su gani za a je fagen yaki ko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu mu'minai suna nan za a zo aikin musulunci sai an yi taro an yarda kaf wani za a tashi sai ce a jama'a a tsaye akwai sauran magana bayan kuma an ce an yi ittifaki kaga munafinci ya fara bayyana ko ko ayi taro ayi ittifaki kaf wani sai ya koma tare da mutanen shi yayi wani taro wanda ya saba ba wannan alama ce ta munafinci wal mu'minuna mu'minne Allah zai nuna musu munafikai ko ba ka da bari sannan wasa turadduna ila alimil ghaibi wash shahada za a maida ku wanda ya san abin da ya koyi da an da bayyana mu'minne su ne an san abin da ya koyi ba sai cikin aiki za su gane ku amma shi Allah ya san kowa da haka ka shirya in kai yaudari addinin Allah kai yaudari mu'minnai ka sa tsammanin zaka tsira a'a akwai inda Allah yake jiran ka fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah zai baku labari in an baka labari bata kare ba kinayatun an jaza tunda Allah ya san abin da ka aikata babu wata wahala in ma fil jannati wa in ma fil nar in kayi mai kyau Allah ya kai ka aljanna in kayi mummuna ina zaka wuta Allah ya san abin da ka aikata wannan aya ko mu ce kanta ba sai gobe idan Allah ya kai mu da insha Allah za mu tashi akan ta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh